الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن المساجد بيوت الله في الأرض ومواطن عظمته وهداه ومأرز عبادته وشعيرة دينه ومذان رضاه وقد أمر الشارع بتعظيم المساجد وتوقيرها وصيانتها عن كل ما لا يليق بها وصيانتها عن كل ما لا يليق بها وبجلالتها قال الحق تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب المسجد عباد الله وقف من الأوقاف له حرمته ومنعته وحقوق الحفظ والرعاية على المصلين عامة وعلى ناظره خاصة فليعلم الجمهور أن جميع ممتلكات المسجد وقف لا يجوز لأحد أن يقتنعها أو يتملكها لمصلحة نفسه فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث إنما وضعت لمصلحة العامة عباد الله إن من حق المسجد وآدابه تطيبه وصيانته من الأقدار والروائح الكريهة وقد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف فمن قام بهذه المهمة أكرمه الله وإن أهانه الناس وطلبه الله وإن طرده الناس جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت فقال أفلا كنت آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها عليه الصلاة والسلام ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم رواه مسلم فمن بصق في المسجد أو نخاع نخاعة يجب عليه إزالتها من فوره وإلا أثم واستحق عقوبة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه وعلى أهل المسجد أن ينظفوا أجسادهم ويطيبوا ثيابهم ويأمروا بذلك أبناءهم فإن المساجد مكرمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فكما أمر الشارع بتطييب المساجد كذلك أمر بتنظيف الأجساد وتطييب الأبدان وإزالة الروائح الكريهة عن الأجسام فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته رواه البخاري وعلى أهل المسجد أن يلتزموا الهدوء والسكون فيه فإن المسجد موضع المناجاة وموطن اللقاء فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربكم فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في قراءته رواه أبو داود عباد الله لا يجوز في المسجد نشد الضالة ولا مساومة في السلع فإن هذه الأمور تصرف الناس عن العبادة والغاية المطلوبة في المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا رده الله لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تب لم تبنى لهذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك كما يجب أن تحفظ المساجد وتصانى عن البدع واللهو والألعاب وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى ويقول اللهم اغفر لي اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم يسراه ويقول اللهم إني أسألك من فضلك توقيرا للمسجد واحتراما لذمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه طير فتخطفه طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أما بعد يا قوم الترمتان ما سؤال بركة نيمك وسيتي da ni kaina mu ji tsoron Allah mabuwayi maɗaukaki mu sani dukkanin mu cewa masallatayya ɗakunan Allah ne a ban ƙasa masallatayya bigire ne na girman Allah bigire ne na samun shiriyar Allah matattara ce ta bautar Allah alama ce daga alamomin addini wanda ya kaskantar da masallaci ya kaskantar da ubangijinsa wanda ya wulakanta masallaci ya wulakanta addininsa masallaci bigire ne na tsammanin samun yardar Allah Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da girmama masallatayya da kuma daraja su da kuma ba su kariya daga dukkan abin da bai dace da masallatayya ba Allah mai tsarki da buwaya yana cewa lallai haka ne dukkan wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan yana daga tsoron Allah da ke zuciya ya ku bayin Allah mu sani cewa masallaci wakafi ne wakafi ne daga cikin wakafi wadda ake ajiyewa domin neman yardar Allah alfarmarsa da kuma kariyarsa da kuma hakkokin kiyaye shi da kula da shi wajibi ne akan masallata da ni da kai sannan musamman waɗanda Allah ya ɗora musu alhakin kula da shi tun daga rufinsa har butarsa yana da kariya irin ta wakafi jama'a su sani cewa dukkan ababen mallaka na masallaci wakafi ne baya halatta ga wani ya mallake su ya sanya su daga cikin kadararsa ya sanya su daga cikin kayan amfaninsa na kashin kansa sawa'un a gidansa ko a ɗakinsa ko a ƙofar gidansa ya ɗauka daga dukiyar masallaci ya madaita da bukatar kansa wannan abun haramun ne domin kayan masallaci kayan waƙafi ne kayan Allah ne kayan masallaci ba a sayar da shi kayan masallaci ba a kyautar da shi kayan masallaci ba a sashi a kayan gado mutum ya kiyaye taɓa kayan al'umma wani daga cikin matafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yaƙi wanda ya halarci yaƙi aka tara dukiyar ganima amma da ke wannan dukiyar duk da yana da kaso a ciki ba a ɗauka an ba shi rabonsa ba amma ya zagaya ya ɗauki wani bargo daga ciki sai ga shi a wajen yaƙi an kashe shi sahabbai suna cewa ya yi shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ko dai yana wuta ko dai yana wuta saboda ya ɗauki kayan jama'a ba a ba shi ba an sanya wannan dukiya ce ta masallaci domin maslahar mu duka duk wanda yazo zai amfana da shi wanda ya amfana da shi zai bar shi a wajen haka wani ma zai zo ya amfana da shi lalacewar mu ta kai ga dukiyar masallaci sai an rubuta mata biro sai an rubuta sunan masallaci sai an yi da babban baki sai an sa mai gadi sai an kare sai an tsare saboda gurin halayen mu na son mallaka irin halayen mu na son jido irin halayenmu na son ɗaukan kayan wani Allah ya sawaƙe ya ku bayan Allah yana daga cikin hakki na masallaci da ladubban masallaci tsarkake masallacin da kuma kare shi daga dukkan ƙazanta da kuma dukkan wata sunsuna wani wari ko ɗoyi wanda bai dace a ji a wuri irin masallaci ba masallaci yana bukatar tsafta da kulawa fiye da yadda kakewa gidanka kayan masallaci yana bukatar adana fiye da yadda kake adana kayanka hadisi ya zo ingantacce daga nana Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a gina masallatayya a cikin anguwanni sannan yayi umarni da a tsaftace masallatayya a kuma kamtashe su dukkan wanda ya tsaya da irin wannan aiki mai muhimmanci aiki mai daraja to Allah zai karrama shi ko da mutane sun wulakanta shi dukkan wanda ya tsaya akan wannan aiki na alfarma mai daraja to Allah zai neme shi ko da mutane sun kore shi ya zo cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda wata mata baka fata ta kasance tana aikin sharan masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba kwanaki wata rana ya kada baki ya tambayi labarinta suka ce ayya ya ma'aikin Allah ta rasu cikin dare muka yi mata sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace afala kuntum azantumuni idan ya aibata su ba sa jin daɗi sun san al'amari ya girma a wajensu saboda bai saba aibatawa ba bai saba nuna yatsa ba baya tozartawa baya zagi da wuya ya ɓata ransa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓata da irgawa suke yi amma in ya faɗi maganar da bai ji daɗi ba hankalinsu tashi yake afala azantumuni ba ku shaida mun ba ba ku gaya mun tara su ba faka annama sagharu amraha su kuma suna ganin al'amarin ta yayi kada ta mutu cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci bisa tarbiyyar su da shi ba sa tashin sa a bacci dan haka a je a ce ya ma'aikin Allah wannan matar me share masallaci ta rasu kamar ya shi yana shugaban duk duniya wanda dole a yi masa da'a ko ka yarda da sarautarsa ko baka yarda ba ko ka yadda da manzancinsa ko baka yadda ba ana bin ka bashi su tashe shi dan jana'izar mai sharar masallaci suna ganin al'amarin bai kai haka ba suka yi mata sallah su ma cikin su akwai malamai suka je suka binne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan me ba ku gaya mu ba mai sharar masallacin na wata rasu ba za ku gaya mun ba to ku nuna mun kabarinta ya tafi makabarta aka nuna masa kabarinta ya fuskanci alƙibla ya sallace ta a cikin kabarinta har sauran waɗanda suke kwanci a wannan makabarta suka ci albarkacin wannan mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan kaburbura cike suke da duhu amma sanadin wannan sallatawa sun samu haske muslim ya rawaito wannan hadisin yan uwana dukkan wanda yayi kaki a masallaci ko ya face majina a masallaci wajibi ne a kansa ya kawar da barnar da ya yi nan take in kuma ba haka ba ya aikata babban zunubi ya cancanci azabar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaki a masallaci zunubi ne khati'a yana nufin zunubi ba kuskure ba wasu sukan fassara kuskure fassara shi kuskure kuskure ne kaki a masallaci zunubi ne saboda khati'a yana nufin zunubi khata'u shine kuskure kaki a masallaci zunubi ne wa kaffaratuha kaji aka ce kaffara ai kuskure ba shi da kaffara kaffararsa kuma dafnuha shine binne shi a irin wancan masallacin kenan ba mai kafet ba ba mai tiles ba masallaci na rairayi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rairayi ne rairayi ne idan an yi ruwan sama rufinsa tankar dabino ce in an yi ruwan sama yoyo yake caɓi yake tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kansu suka ce inda za ka tadda mu an yi sallah muna cikin masallaci an yi ruwan sama amma ni za ka yi bunsurai aka ɗaure saboda tufafin fatu ne ruwa kuma ya jika su ƙasa ta caɓe jiki ya caɓe masallaci ya ɗau hamami shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu umarni ranar juma'a ya ce duk wanda zai zo masallaci ya mini wanka wata rana ya zo ya hau bari ya ji masallaci ya gume ya ce ku taimake ni wani sati duk wanda zai zo ya wanka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kafarar wanda ya kaki ko majina a masallaci ya binne a wancan lokacin amma a wannan lokacin ba za ma a yi ba ba mai hankalin da zai ganin ya yi kaki ai ka ji kunyar yin kaki ko akan ko akan interlock balle a cikin masallaci ko akan tiles don haka kowa ya nemi abun fata majinarsa kowa ya nemi abun kakinsa ba iya wannan masallacin ba kowane masallaci na da alfarma ba majina ba kaki babu tofarwa a masallaci sannan anan an ajiye ababen shara idan mutum ya ji ya je wurin shara ya face a cikin wurin da za a ɗauke a je kar a cutar da bayan Allah kar a cutar da masallaci lallai ma'abota masallaci mutanen masallaci wajibi ne a kansu su zama masu tsaftace jikunansu masu tsaftace tufafinsu kuma su umarci 'ya'yansu masu zuwa masallaci su zama masu tsafta masu sa 'ya'yansu tsafta domin masallatayya wurare ne masu alfarma Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku ƴaƴan adam ku riki ado ku riki ado a yayin kowane masallaci wannan ayar wa in kana ta zo ne domin ta kawar da al'adar larabawa ta maguzanci ta da ta zuwa masallaci mai alfarma tsirara ta yin dawafi tsirara amma wata hikima ta ubangiji subhanahu wataala maimakon a umarce su da sa kaya sai aka umarce su da yin ado wato dadi akan sa kaya khudhu zinatakum ba a ce khudhu siyabakum ba ba khudhu siyabakum ba sai aka ce khudhu zinatakum dadi akan kaya so bayan kayan ma ya zama akwai ado kaya ne mai tsafta sannan kuma jiki mai kamshi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da tsaftace masallaci haka kuma ya yi umarni da tsaftace gangar jiki da tsaftace tufafi da kawar da duk wani wari ko ɗoyi ko irin sunsuna da ba a bukata a gangar jiki hadisi ya zo daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa to ya nisanci masallacinmu ji annabi sallallahu alaihi wasallama to ya nisanci masallacinmu wal yaq'ud fi baitihi ya zauna a gidansa kar ya zo mana da warin tafarnuwa kar ya zo mana da warin albasa to kaga wannan ishara ce zuwa ga duk wani wari duk wani zarni duk wani doyi duk wani hamami kai kokarin kawar da shi in zaka zo masallaci ba sai juma'a ba ka kasance mai tsafta kuma in dai za ka kiyaye zuwa masallaci sau biyar a rana da tsafta in Allah ya yadda ka zama mai tsafta in Allah ya yadda ka zama mai tsafta amma wani haka yake rayuwarsa haka zai je masallaci ya shiga sahu ya makara a cikin mutane ana shan wahala da shi addini ya hana ka mutunta kanka bai kamata ya zama ana nuna ka da yatsa ba masallaci bai kamata ya zama ana kau da kai daga gefen da kake ba masallaci karka yadda ka zam mutum uku ko mutum biyu su zauna suna maganarka a masallaci saboda tsamunka rashin kula da jiki lallai ya ku ‘yan uwana masu albarka masu masallaci wajibi ne a kansu salazumci shiru da kama baki da nutsuwa a cikin masallaci domin masallaci guri ne na ganawa da Allah bigire ne na haɗuwa da Allah hadisi ya zo daga Abu Sa'id radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi al masallaci sai ya ji a masallacin ana ta karatun alkur'ani ba fa hira ba karatun alkur'ani in zai yi itikafi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan riki tanti a masallaci yana cikin wannan tanti daga cikin tantinsa cikin masallaci sai ya ji harguwa karatun alkur'ani da mai karantawa haka da mai sallah kowa yana karanta nasu alkur'anin annabi alaihi salatu wassalam sai ya yaye labulan da ke ciki sai ya ce ku saurara kowa a cikin ku fa ganawa yake da ubangijinsa don haka a hirɗinku kas sashinku ya cutar da sashi kar wani a cikinku ya ɗaga sautinsa a kan sashi a wajen karatu a wata riwaya a cikin sallah kenan ko karatun alkur'ani ne ko sallah ce ko azkar na ruku'u ko azkar na sujuda kar ka cutar da ɗan uwanka shi ma ganawa yake da Allah ko a ci ko sallah an yi sallar asuba wasu sun samu raka'a daya sun tashi cikowa an yi sallar magariba wasu sun samu raka'a daya sun tashi cikowa an yi isha wasu sun samu raka'a daya sun tashi cikowa sai masallaci ya kaure ba daidai bane ba makocinka ma ganawa yake da Allah kai ma ganawa kake da Allah wannan sallar domin Allah ake kuma lada ake nema a wajensa ba kana sallah dan ni bane balle ka ce kana bukatar na ji me kake ba ina yi dan kai bane balle ka ce kana bukatar na ka ji me nake kowa ganawa yake da Allah haka kowa yayi gurgurdan da jiyar da kansa wannan shine ladabin zama tarayya a cikin masallaci guda daya amma wasu ko kabbara harama ya shigo masallaci ya makara in yayi kabbara harama sai ga wasu yi ruku kamar shine limamu haka zai ce Allahu akbar wasu sai su dimauta sai su kama ruku'u su ɗauka limaminsu ne ya yi kabbara ka zo za ka shiga sallah kai kaɗai ne kai da ubangijinka ne yi kabbara ka daidai yadda za ka ji yadda kanka ba kana yi don wani bane don Allah kake ya ku bayin Allah masu albarka baya halatta a masallaci a rika zuwa ana cikiyar agogo ya bata ko waya ta bata ko takalmi ya bata baya halatta a masallaci a rinka yin cinikayya na sayar na saya ban sayar ba na sayar maka baya halatta irin waɗannan al'amura za su ɗauke hankalin masallata daga abin da ake bukata a masallaci ba ku gaba ranar juma'a Allah ta'ala ya dakatar da komai komai ya tsaya tik ya ce sai an yi sallah wa zarul bai fas'au ila zikirillah ku tafi ambaton Allah ku dakatar da kasuwanci saboda kar a gwama idan aka ba mu damar mai kasuwanci sallar ba za ta yiwu ba kwarai da gaske wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin su gama ganewa an cika haka a masallaci sai ga ayari na kasuwanni sun shigo madina tuna aka watse bai mutum sha biyu aka bari ba duk sun watse sun tafi kasuwa idan aka ba mu damar mai kasuwa a masallaci sallar ba za ta yiwu ba zikirin ba zai yiwu ba da haka sai aka katse sai an gama fa idza qudiya salatu fa idza qudiyati salatu fantashiru in an idar kowa ya je ya kama gabansa ya abin da zai amfane shi amma sallah a dakatar don haka masallaci a dakatar da kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi ingantacce yace duk wanda a cikin ku yaji wani yana cewa wa ya ga wayata wa ya ga takalmina wa ya ga kudina yana cikiyar wani abinsa da ya bata a masallaci ya ba shi amsa ya ce larar da Allahu alaika kar Allah ya sa ka samu ka gaya masa haka ka ce kar Allah ya sa ka samu kar Allah ya tsananta rabo manzan salama ya ce domin masallatayya ba a gina su don haka ba sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kun ga wanda yake kasuwanci yake saye da sayarwa a masallaci ku ce da shi kar Allah ya ba da sa'a Allah kar ya kawo kasuwa kar Allah ya baka riba saboda masallatai ba a gina su don haka ba an kausa salafazi domin a bada kariya a wannan daki mai albarka kamar yadda ya wajaba masallatayya a kiyaye su daga bid'o'i daga bid'o'i daga wasanni da wargi baya halatta wani masallacin karfe biyun dare an kunna kira'a saboda tsabar addini bid'a ce kuskure ne kiran sallah ake in lokacin sallah yayi alfijir ya keto a sake kiran sallah a shiga sallah kuskure ne wasu masallatayyan kamar yadda na gani kwanan nan a wani gari masallacin juma'a an yi ɗaurin aure harabar masallaci har ƙofar masallaci ganguna ne ana tabga ganguna ana sharewa saboda 'yan siyasa sun halarta manyan shugabanni sun halarta masifa ce wata irin kujera ce Allah wadaranka da za ka samu girman kanka ya sa ka shigo da ganga masallaci ko mutanenmu don girman kai ana ganga suna fura hanci suna baza kafaɗa suna jin daɗi a masallaci ana musu ganga me za ka cewa Allah an kwantar da kai kai da wa za a binne ku me matsayin naka me makamun naka wacce kujera ce ba a rike ba mu ji tsoron Allah kar mu walakanta Allah kar mu walakanta addinin Allah baya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance inda ya shiga masallaci saboda girmamawa yana shiga da kafar dama sai ya ce Allahumma ftah li abwaaba rahmatik Allah ka bude mana kofofin rahmarka idan zai fita yana fita da kafar hagu sai ya ce Allahumma inni as'aluka min fadlik ya zo a wata riwaya gabanin nan yana cewa as-salatu was-salamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik in fita ne as-salatu was-salamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik saboda girman masallaci da kuma mutunta alfarmar Allah ibadallah inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa qala azza wa jal inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نصرفك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله